بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تبوتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kulla dalalatin fin nar bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a yanzu da nake magana dare ne na talata wanda ya daidai da daren sha biyu ga watan rajab hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da sha takwas ga watan april shekara ta da sha shida wannan shine kasar na ɗari da casa'in daidai daga cikin jerin giyar kasusuwa na karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatarwa a wannan makaranta tamu ta darul hadithi salafiya wacce take a number 4 madarkaci road a nan gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya karatun tafsirin da babban malaminmu a sheikh abu abdurrahman al'albani Allah ya gafarta mushi ya saba gabatarwa a lokacin rayuwar shi karatun da yawa take da alkur'ani mu'ujizar mu'ujizoci idan 'yan uwa ba mu manta ba har yanzu ba mu gushe ba muna karatu a cikin surata ta uku daga cikin jerin giyar surori na alkur'ani suratu Ali Imran surar da ta sauka bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bar makka zuwa madina idan ba mu manta ba mun kwana aya ta 44 za mu tashi aya ta 45 muna tattaunawa a ƙarƙashin kissa da Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labarin haihuwar annabi Isa amincin Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare shi da haihuwar mahaifiyar shi Maryamu ya ga Imran Allah maɗaukakin sarki ka yafe musu ka gafarta musu mun kare kissar annabin Allah annabi Zakariya a inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون Allah maɗaukakin sarki bayan ya gama ba da wannan kissa ya ba da wannan tarihi Allah sai ya yi abin da ake kira da waiwaye a don tafiya ma'ana Allah maɗaukakin sarki sai ya waiwayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya ce zalika min amba'il ghaib waɗannan kissoshi da muke ambata maka na annabawa da al'ummomi waɗanda suka gabace ka min amba'il ghaib yana daga cikin labarai na gaibi nuhihi ilaik waɗanda muke wahayin shi zuwa gare ka in ji Allah Allah ya ce wa makunta ladaihim kuma kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam baka kasance tare da su ba baka kasance a cikin su ba idh yulquna aqlamahum a sa'ad da suke jefa alkalumansu suna yin ƙuri'a a junansu suna rigegeniyar cewa ayyuhum yakfulu maryama cikin su wane ne zai dauki ragamar reno da tarbiyyar ya ga malamin su Imran ya mai suna Maryamu mahaifiyar Isa suna jefa alƙaluman su suna ƙura'a wato suna rigegeniya a tsakanin su Allah ya ce ayyuhum yakfulu Maryama cikin su wane ne zai reni wato Maryamu ya ga malamin su Allah ya ce wa ma kunta ladaihim idh yahtasimun kuma ba ka a cikin su a sa'ad da suke husuma a sa'ad da suke jayayya a sa'ad da suke cene na ce wannan ya ce ana a haƙƙu biha ni na cancanta na rike ta na rene ta wannan ya ce a ni na fi dacewa bayan wannan tattaunawa da suka yi sai suka haɗu a kan cewa to su yi ƙura'a wanda ƙura'a ta faɗa mushi to shi ne zai reni wannan ya wato ita maryamu amincin allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare ta wannan ayar bayan Allah maɗaukakin sarki ya bayyana mana ita wacce malamai suka ce manufar da ta sa Allah maɗaukakin sarki ya faɗa haka don ya nuna wa al'umma cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba shi da kaso ba shi da wani rabo na sanin ilimi na gaibi gaibi Allah maɗaukakin sarki ne kaɗai yake bantu da sanin shi Allah ce wa makunta ladaihim kaga yana nuni akan kafin alabarta wa annabi kissar zakariya da kissar maryamu da mahaifinta imran da ɗanta isa alaihi salam annabi bai sani ba bai karanta ba don bai iya karatu ba da rubutu babu wata hanya da ya sani in ba ta hanyar wahayi ba wannan na nuni akan cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama bai san gaibi ba kuma bai san wato abinda Allah maɗaukakin sarki ya sani ba sai in Allah ne ya sanar da shi waɗannan ayoyi da muka karanta har zuwa kan aya ta arba'in da biyar a cikin wannan sura malamai suka ce lamma faraghallahu min qissati zakariya bayan Allah maɗaukakin sarki ya ƙare kissar annabin Allah annabi Zakariya raja'a ila qissati Maryama Allah sai ya juyo ya dora ya ci gaba da ba da labarin kissar Maryamu ya ga Imran uwa ga annabin Allah annabi Isa amincin Allah madaukakin sarki ya tabbata a gare shi kun ga Allah ya ba da labarin wato asalin istifa zabi da yawa waɗannan annabawa wanda daga cikinsu akwai shi imran sannan Allah sai ba da labarin bakance da matar imran ta yi gaɗan da ke cikinta cewa idan ta haife za ta sadaukar da shi zuwa ga Allah za ta sadaukar da shi zuwa ga hidima ga ɗakin Allah maɗaukakin sarki wannan kissa ce ta maryamu Allah maɗaukakin sarki sai ya yi ratse sai ya ba da kissar annabi zakariya wanda ba ita ce asalin makasudin jerin waɗannan kissoshin ba to bayan Allah ya ba da labarin kissar annabi zakariya sai ya dawo ya ɗora da ci gaba da ba da labari wato ci gaba da ba da labarin kissar annabin Allah annabi isa tare da mahaifiyar shi maryamu a aya ta arba'in da biyar a inda Allah maɗaukakin sarki ya ce إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين نعم
ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين Allah ta'ala ya ce, إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين الله تعالى يتي إذ قالت الملائكة كتناتر دا الأمرك ياك النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كتناتر دسو كلابرتا مسو أسأد قالت الملائكة أسأد ملائكو سكتي يا مريم ya ke Maryam, inna Allah lallai Allah yubashshiruki bi kalimatin, Allah ya nemi ki albishir da wata kalma. Inna Allah yubashshiruki bi kalimatin minhu, Allah ya nemi ki albishir da wata kalma daga gare shi. Wato Allah ya nemi ki albishir da wani ɗa, wanda ta sanadin samuwar ɗan, sanadin samuwar ɗan wata kalma ce da Allah maɗaukakin sarki zai furta ya faɗe ta da ya faɗe ta kalmar Allah maɗaukakin sarki sai ya samar da wannan ɗan wato ita kalmar sanadi ne na samuwar wannan ɗa da Allah maɗaukakin sarki yake miki albishir da shi ismuhul masihu isa ibn maryam wannan ɗa sunan shi almasihu isa ibn maryam wato sunan shi almasihu isa ibn maryam wajihan fi duniya mai matsayi ne a nan duniya wa fil akhirati haka mai matsayi ne a gurin Allah a ranar lahira mai matsayi ne a nan duniya saboda Allah maɗaukakin sarki ya ba shi daraja ta annabta ya gudanar da ayoyi alamomi waɗanda suke nuni akan matsayin shi sannan Allah ya saka shi daga cikin ulul azmi minar rusuli kun ga wajihan fi duniya wal akhirati sannan mai matsayi ne a wurin Allah a ranar alkiyama don yana daga cikin annabawa waɗanda za su yi ceto kamar yadda sauran annabawa za su yi ceto da izinin Allah wajihan fi duniya wal akhira mai matsayi ne a duniya kuma mai matsayi ne a lahira wa minal muqarrabin kuma yana daga cikin waɗanda suke makusanta Allah yana daga cikin na kusa da Allah yana daga cikin waɗanda Allah ya matso da su kusa da shi saboda matsayinsu wa yukallimun nasa fil mahdi kuma zai rika magana da mutane fil mahdi a cikin tsummar goyo ma'ana a cikin zanin goyo yana jariri yukallimun nas zai rika magana da mutane fil mahdi wa kahalan sannan zai yi magana da mutane bayan ya girma wa minas salihin kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaki darajar shi ya sanya shi ɗaya ne daga cikin mutanen kirki bayan Allah. Wannan ayar Allah maɗaukakin sarki albishir ne yake wa mahaifiyar annabi Isa wato Maryamu amincin Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare ta. Wannan albishir, albishir ne da ɗa wanda wato asalin za ta samu kuma Allah maɗaukakin sarki tun kafin ya asalin samar mata da wannan ɗa ma'ana tun kafin ta haifi wannan ɗa Allah ya ambata mana sunan shi ya ambata mata sunan shi da cewa ismuhul masihu isa ibn maryam wato sunan shi almasihu isa ibn maryam wato almasih din lakabi ne gare shi malaman tafsiri sun yi sabani game da me ake nufi da almasih amma maganar da tafi kuma maganar da wato mafi yawancin malaman farko aka nakalto ta daga gare su wato almasihu bi ma'ana almasihu wato mai shafawa suka ce ai kana idza masaha za ahatin bari'a ya kasance idan ya taba duk wani mara lafiya da dukkan wanda yake fama da wata cuta to Allah madaukakin sarki sai ya warkar da wannan wato asalin mai cuta din wannan shine mafi yawancin wato ita ce fassarar da aka nakalto ta daga mafi yawancin malaman salaf cewa kana la yamsahu za'ahatin illa bari'a wato baya taba wani mara lafiya ya taba shi da sigar yi mishi addu'a ko nema mishi waraka a gurin Allah face sai Allah madaukakin sarki ya saukar mishi da waraka wannan ita ce wato asalin fassara wacce take mafi yawancin malaman farko suke a kanta don haka almasih malamai suka ce kenan lakabi ne ga annabi isa cikakken sunan shi shine isa an danganta shi zuwa ga mahaifiyar shi maryamu wanda a al'ada kuma a shari'a ta musulunci ana danganta 'ya'ya zuwa ga iyayensu maza ne da a danganta shi zuwa ga uba ba zuwa ga uwa ba kamar yadda Allah ya ce ud'uhum li'aba'ihim ku kiraye su da iyayensu ubanninsu huwa aqsatu indallah wannan shine yafi zama daidai a wurin Allah kaga ud'uhum li'aba'ihim to amma anan Allah sai danganta shi zuwa ga mahaifiyar shi Maryamu saboda Allah madaukakin sarki ya nufi kaddarar halitta shi da uwa ba tare da uba ba kun ga sai ya zama kenan an danganta shi zuwa ga uwa kenan ismuhul masihu isa ibn maryama isa dan maryam wanda da yana da uba sai a ce isa dan wani ina fata mun fahimta kenan kenan ana danganta ƴaƴa ne asali zuwa ga iyayensu maza ba zuwa ga iyayensu mata ba to amma nan annabi isa Allah ya danganta shi zuwa ga uwa saboda Allah ya nufi bayyanar da mu'ujiza a cikin halittar shi ta yadda Allah ya halitta shi ya sanya shi ya zama aya ya zama ta hanyar uwa ba tare da uba ba ina fata mun fahimta ismuhul masihu isa ibn maryam sunan shi almasihu isa ibn maryam wajihan fid dunya Allah ya bashi matsayi mai girma a nan duniya kamar yadda ya bai wa sauran annabawa annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fi kowa matsayi a cikin annabawa da manzanni to haka sauran annabawa su ma suna da matsayi a gurin allah annabi isa kun ji wajihan fi duniya haka annabi musa shi ma wajihan ne fi duniya wal akhira ina fata an fahimta a cikin suratul ahzabi allah ya ce يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها النبي موسى يا كسن شيمي مسأيني أقرن الله وكاga matsayi a gurin Allah shine tun a duniya matsayi mafi girma shine Allah ya baka matsayi na annabta idan Allah ya baka matsayi na annabta ya aiko ka a matsayin manzo ya baka matsayin da ba wanda zai samu irin shi sai wanda ya samu irin abin da ka samu annabi isa annabi ne manzo annabi musa annabi ne manzo don haka sai suka zama suna da matsayi mafi girma a gurin allah tun daga nan duniya har wato asalin alahira sannan annabi isa yana daga cikin waɗanda za a kusanto da su yana daga cikin waɗanda suke na kusa wato da Allah maɗaukakin sarki wa yukallimun nasa fil mahadi wa kahalan sannan zai rika yi wa mutane magana fil mahadi a cikin tsummar goyo kamar yadda ayoyin cikin suratu maryam suka asalin bayyana haka a sa'ad da Allah ya ba da labari game da annabi wato asalin isa da kuma tarihin haihuwar shi wato haihuwar shi wato da maryamu a sa'ad da Allah maɗaukacin sarki ya ce fahamalatu fantabazat bihi makanan qasiya fa ajaaha al-makhadu ila jif'in nakhla qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasiyan mansiya fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya wa huzzi ilayki bi jif'in nakhlati tusaqitu alayki rutban rutban janiya fakuli washrabi wa karri 'ayna فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا الله يتي فأتت به قومها تحمله maryamu ta tafi da annabi isa bayan ta haife shi ta tafi da shi zuwa ga mutanenta ta hamiluhu tana ɗauke da shi a hannunta kalu da suka haɗu da ita sai suka ce ya maryamu ya ke maryamu laqad ji'ti shay'an fariya kin zo da wani bakon abu kin zo da mugun abu ina kika samu wannan da laqad ji'ti shay'an fariya ina kika samu wannan da daga ina sai suka ce ya ukhta harun ya ke yar uwar harun ma kana abuki imra'a sau'in mahaifinki ba mutumin banza bane ba dan iska bane ba dan club bane wa ma kanat ummuki baghiyan sannan mahaifiyarki ba karuwa bace ya aka kika samu wannan da ya kamata ki gaji iyayenki iyayenki mutanen kirki ne bayan Allah ga ɗakin samu ba aure ba miji ya aka kika samu dan Allah zai ce fa asharat ilaihi sai ta nuna dan wato ta nuna annabi isa alaihi salam qalu sai suka ce da ita kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan ta yaya za a yi magana da wanda ke cikin tsumman goyo kuma yana jariri ya za a yi magana da shi ma'ana ishara da ta musu ishara ce wato a madadin magana da ta ƙi musu kamar yadda ta ce فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما نيوى ألا القول كامي وادق برن يمغنى معنى فلن أكلم اليوم إنسيا أيودي تبذن مغنى دقوة تكينين إشارة نندتي ishara ne a madadin ku tambaye shi gashi nan ta ila ya taho ina fata an fahimta kun ga yayi daidai da matsaloli da muka tattauna a baya annal isharata tanzilu manzilatal kalami ko qalu kayfa nukallimu man kana fil mahdi sabiyan suka ce ta ya za a yi magana da wanda ke cikin tsummar goyo kuma yana jariri yana kankani ta ya za a yi magana da shi nan take Allah madaukakin sarki sai ya ce qala inni abdullahi annabi isa ya ce da su lallai ni bawa ne na Allah ka ji kalmar da annabi isa ya fara furtawa a cikin duniya inni abdullahi ni bawa ne na Allah kun ga a cikin wannan gaba akwai raddi ga kiristoci waɗanda suka rike shi a matsayin Allah ko kuma suka mai da shi ɗayan alloli guda uku kun ji da shaidar shi kamar yadda ƙur'ani ya ba da labari cewa ya inni abdullahi lallai ni bawan Allah ne ba ɗa ga Allah ba ba ɗayan alloli uku ba a taniyar kitab Allah ya bani littafi wa ja'alani nabiyyan kuma ya sanya ni daga cikin annabawa wa ja'alani mubarakan aina ma kunt kuma Allah ya sanya ni na zama mai albarka duk inda nake wa ausani bis salati waz zakati ma dumtu hayyan kuma yayi mun wasiya da na tsaye da sallah na ba da zakka matukar ina raye wa barran bi walidati kuma Allah ya mun wasiya da na zama mai biyayya mai kyautatawa ga mahaifiyata walam yaj'alni jabbaran shaqiya kuma bai sanya ni na zama azzalimi mugu mai girman kai shaqiyan matsiyaci ba sai ya ce wassalamu alayya amincin Allah ya tabbata a gare ni yawma wulittu a ranar da aka haife ni wa yawma amut da ranar da zan mutu wa yawma ub'afu hayyan kuma amincin Allah ya tabbata gare ni a ranar da za a tayar da ni wato ranar alqiyama bayan Allah madaukakin sarki ya gama hikaito mana maganar annabi Isa a cikin tsummar goyo Allah sai ya ce zalika Isa ibn Maryam wannan fa shine Isa dan Maryam kaulal haƙƙin ladhi fihi yamtaruna wannan ita ce maganar gaskiya ita ce daidai ɗin da kiristoci da yahudawa da waɗanda suke ahalul kitabi suka juyar da ita suka ƙagi ƙarairai suka ce isa Allah ne suka ce isa ɗaya ne daga cikin alloli guda uku suka ce isa ɗa ne na Allah wannan ba gaskiya ba ne waccan maganar ita ce gaskiya kaulal haqqin ladhi fihi yamtarun ita ce gaskiyar da kiristoci suke shakka game da ita Allah ya ce ma kana lillahi an yattakhidha min waladin bai dace ga Allah ya riki ɗa ba subhanahu tsarki ya tabbata ga Allah Allah ya ya tsarkaka daga rikan ɗa Allah ya tsarkaka daga haihuwa lam yattakhidh sahibatan wala walada Allah bai riki mace ba bai da mata Allah bai da ɗa dan ɗa da mace nau'i ne na naƙasa da tawaya ga Allah maɗaukakin sarki Allah ya ce subhanak sarki ya tabbata gare ka ya Allah idza qada amran idan Allah ya nufi hukunta wani al'amari fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun Allah umarni zai wa wannan abu yace kasance nan take al'amarin sai ya kasance ko mun fahimta da kyau jama'a waɗannan ayoyin daga ƙarke Allah madaukakin sarki sai ya ce wa inna Allah rabbi wa rabbukum fa'budu inji annabi Isa lalle Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijin ku ku mutane fa'buduhu ku bauta mishi hadha siratun mustaqim wannan ita ce hanyar Allah wacce take madaidaiciya yanzu kun ga a cikin waɗannan ayoyin waɗanda Allah madaukakin sarki ya kaddara annabi Isa zai furuci da su tun yana jariri a cikin tsumman goyo na ƙara tabbatar da ubudiyya ta wato annabi isa cewa bawa ne kamar yadda sauran wato halittu suke bayin Allah ba Allah ba ne bai cancanci bauta ba ɗaya ne daga cikin bayin Allah kuma manzan Allah ina fata mun fahimta shine wa yukallimun nasa fil mahadi kun ji maganar da annabi isa amincin Allah su tabbata a gare shi yayi wato a cikin tsummar goyo wannan yana daga cikin wato mu'ujiza daga cikin mu'ujizatun nubuwa waɗanda Allah ya ƙaddari gudanar da su a hannun annabi Isa amincin Allah maɗaukacin sarki ya tabbata a gare shi wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahalan kuma zai riƙa yi wa mutane magana fil mahdi a cikin tsummar goyo wa kahalan sannan zai yi wa mutane magana bayan ya girma al-imamul hasan al-basri yace ai kallamahum fil mahdi sabiyan wa kallamahum kabiran wato yayi magana da mutane a cikin wato tsimmar goyo yana jariri sannan zai yi magana da su bayan ya girma malamai suka ce wannan na nuni akan gaskiyar dawowar annabi isa don malamai suka ce lafazin kahalan wato wani matsayi ne wani mataki ne da ke tsakanin matakai guda biyu na rayuwa imma dai mataki na yarunta imma mataki na samartaka da jin ƙarfi a jika imma kuma mataki na tsufa mataki na yarunta na farawa tun sa'ad da aka haifi ɗa har zuwa sa'ad da zai balaga to sannan mataki na tsakiya yana farawa tun sa'ad da ɗaya ya balaga har zuwa kan shekara arba'in kamar yadda wasu malamai suka bayyana daga kan shekara arba'in kuma shine mataki na wato asalin shekuka ko mataki na dattantaka ko wato asalin mataki na tsufa to mataki na alkuhulu yana tsakanin wato bainal kuwataini wato bainal da'afain kuwatun bainal da'afain ina fata an fahimta wato mataki ne na tsaka-tsakiya ka ce tun daga shekara wato sha takwas ko shekara sha biyar ko sha uku a sa'ad da ɗa zai balaga har zuwa kan shekara talatin da tara wannan shine mataki na alkuhul ina fata an fahimta wannan na daga cikin matakai na ɗan adam to allah maɗaukakin sarki ya ce annabi isa zai magana da mutane a cikin tsumman goyo shine fil mahadi sannan zai magana da su bayan ya girma shine wakahalan din ina fata an fahimta to sannan Allah madaukakin sarki yace wa minas salihin sannan annabi Isa yana daga cikin salihan bayi waɗanda suke Allah madaukakin sarki ya sanya su su zama mutanen kirki wannan ayar kamar yadda kuka ji cewa tana nuni akan cewa Allah madaukakin sarki ya kaddari annabi Isa zai magana a cikin tsumman goyo ya tabbata a cikin hadisi da a yanzu nake so zan karanto mana jama'a hadisi ingantacce a cikin sahihul bukhari da sahihu muslim da musnad na imamu ahmad allah maɗaukakin sarki ya gafarta musu dukkansu sun roci hadisin daga sahabi abu huraira allah maɗaukakin sarki ya ƙara yarda a gare shi bari ku ji riwayar bukhari bukhari gashi a ƙarƙashin kitabu a hadisil anbiya wato matattarar da take ba da labari game da annabawa kaga ai muna tarihin annabi isa ne to bukhari sai ya tattali wasu hadisai da ya ruwaito su daga malaman shi har zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda annabi yake ba da labarin annabi isa amincin Allah maɗaukakin sarki ya tabbata a gare shi gashi a cikin kitabu a hadisil anbiya a ƙarƙashin babi na arba'in da takwas a inda Bukhari ya ce, Babu ƙaulillah wa kurfil kitabi Maryama izin tabazat min ahliha makanan sharqiyya. Bukhari bayan ya kawo fassarori da aka samo daga malaman farko ƙarƙashin wannan aya da cewa ka ambata musu fil kitabi Maryama a cikin ƙissa game da wato maryamu mahaifiyar isa ka ambata musu ka labarta musu izin tabazat min ahliha a sa'ad da ta rabu da iyalanta ta rabu da danginta wato ta bar inda take ta tafi wani guri mai nisa makanan sharqiyyan bayan al-imam al-bukhari ya ambaci asarai waɗanda suke fassara kalmomin wannan aya da ya mai da ita tarjamar babin a lamba hadisi na dubu uku da ɗari hudu da talatin da shida al-imam al-bukhari ya ce qala haddathana muhammad ibn ibrahima qala haddathana muslim ibn ibrahima qala haddathana jarir ibn hazim an muhammad ibn sirina an abi hurairata عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة عيسى وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي جاءته أمه فدعته فقال أجيبها أو أصلي فقالت اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات وكان جريج في صومعته فعرضت فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما فقالت فقالت من جريج فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال من أبوك يا غلام قال الراعي قالوا نبني صومعتك من ذهب قال لا إلا من طين وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل فمر بها رجل راكب ذو شارة فقالت اللهم اجعل ابني مثله فترك ثديها وأقبل على الراكب فقال اللهم لا تجعلني مثله قال أبو هريرة اللهم لا تجعلني مثله ثم أقبل على ثديها يمصه قال أبو هريرة كأني أنظر إلى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يمص إصبعه ثم مر بأمة فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه فترك ثديها فقال اللهم اجعلني اللهم اجعلني مثلها فقالت لم ذاك فقال الراكب جبار من الجبابرة وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل كما كنت وانا حديثي دا الإمام البخاري حدثنا مسلم بن إبراهيم ما لمنا مسلم بن إبراهيم يا كرن تدني شيكو يتي حدثنا جرير بن حازم جرير بن حازم يا بان حديثي shi ko ya ce an Muhammad ibn Sirin daga Muhammadu ɗan Sirina shi ko ya ce an Abi Hurairata ya ce ya karɓo shi daga sahabi Abu Huraira Allah maɗaukakin sarki ka ƙara yarda a gare shi abu hurere ya ce anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi ya ce lam yatakallam fil mahdi illa salasatun babu wani mutum da yayi magana a cikin tsumman goyo in ba mutane uku ba kaji alaƙar hadisin da ayar da muke karantawa wa yukallimun nasa fil mahadi wa kahalan annabi ya ce babu wani mutum da ya yi magana a cikin tsumman goyo in ba mutum uku ba na farkonsu annabi ya ce isa shine annabin allah annabi isa kun ji alaƙar hadisin da babin da al'imamul bukhari ya kulla don yana ba da labari ne game da kissar maryamu da haihuwar da ta yi wa ɗanta annabi isa ina fata mun fahimta kun ji mutum na farko kenan annabi ya ce wa kana fi bani isra'ila rajulun sannan ya kasance a cikin banu isra'ila akwai wani mutumi yuqalu lahu juraij ana ce da shi juraij kana yusalli ya kasance yana sallah ma'ana bawan Allah ne mutumin kirki mai bautar Allah saboda bauta ma ya rabu da mutanen gari ya koma can bayan gari ya gina wani ɗaki ko wani musalla haka nan yake zaune yake bauta yana sallah da sauran al'amura da suka shafi ibadodi kaji yuqalu lahu juraijun ana kiran shi da suna juraij kana yusalli wata rana ya kasance yana cikin sallah ja'athu ummuhu mahaifiyar shi sai ta ziyarto shi ta zo gurin shi fada'atu sai ta kiraye shi juraij ta ƙara kiran shi juraij yana cikin sallah ko kun fahimta jama'a faƙala sai juraij ya ce ma'ana kaulul kalbi wato a cikin zuciya sai yana tunani ya ce to ojibu ha shin na amsa ma uwata kiran da take min au osalli ko na ci gaba da sallata ko kun fahimta jama'a a wata riwaya annabi ya ce juraiju ya ce ya rabbi ummi wa salati ya ubangiji ga sallah ina yi ga kuma uwata tana kira na wanne zan ko kun fahimta jama'a sai ya ci gaba da sallah malamai suka ce a cikin shari'arsu ko da kana sallah idan mahaifiyarka ta kira ka to dole ka amsa a cikin shari'arsu ko mun fahimta jama'a to amma a tamu shari'ar idan kana sallah matukar ba sallah ce ta farilla ba idan mahaifiyarka ta kira ka dole ka amsa ina fata da mun fahimta ma'ana idan sallah ce ta nafila ka amsa idan ta farilla ce to kaga nan kam ba ka amsa ba idan mahaifiyarka ta kira ka kana nafila raka'atul fajiri ko kana wutiri a ɗakin ka aka kira sunanka to dole ka amsa ina fata an gane to juraidu dai sai ya ci gaba da sallah bai amsa ma mahaifiyar shi ba faƙalat sai mahaifiyar shi ta ce mana abin ya bata mata rai sai bata ji daɗi ba ya za a yi na kira ka na kira ka kaki amsawa sai ta yi bakar addu'a ta ce Allahumma la tumithu hatta turiyahu wujuhal mumisat ya Allah kada ka ɗauki ran shi har sai ka haɗa shi da sharrin karuwai eh kun ji bakar addu'a da ta yi mishi eh sai ka haɗa shi da fuskar karuwai ma'ana sai ka haɗa shi da sharrin karuwai sai ta juya ta tafiyarta wa kana juraijun fi sauma'ati juraidu ya kasance ya ci gaba da zama a cikin wannan ɗaki nashi wato inda yake bauta fata'arradat lahum ra'atun sai wata mace ta taho gare shi ta ba da kanta gare shi dan yayi zina da ita wa kallamatu ta yi magana da shi fa'aba sai ya ƙi yadda da biya mata bukatarta fa'atat ra'iyan sai ta tafi gurin wani makiwaci makiyayi fa'amkanatu min nafsiha sai ta ba da kanta gare shi yayi zina da ita har ta yi ciki fawaladat gulaman sai ta haifi ɗa ma'ana da cikin wannan wato makiyayi da ya mata ciki bayan ta haifi wannan ɗa faƙalar sai ta tafi gurin banu isra'ila ta ce da su wannan ɗa min juraijin eh ai wannan ɗa na jureju ne uban shi shine jureju shine ya cikin ko mun fahimta jama'a fa'atauhu nan da nan banu isra'ila suka yota aka yo inda jureju yake fakasaru sau ma'atahu aka rusa mishi wannan wato asalin inda yake bauta ɗan ɗakin nan nashi wa anzaluhu aka fito da shi daga ciki wa sabbauhu suka zage shi eh aka dake shi aka zage shi ina fata an fahimta aka ce mutanen banza ma'ana ka koma bayan gari kana bauta ashe mugun aiki kake yi ma'ana tunda ai ta ce dan nashi ne ina fata an fahimta yanzu kun ga babu rantsuwar da zai kwaci kanshi kenan waye shaidan shi in ka ce Allah ne shaida to Allah ai ba shi ne zai sauko ya ma shaida ba ko ba haka ba to amma da yake ƙarya ne sharri ne kawai aka yi mishi da aka natsu fatawabba sai ya alwala wa salla sai ya yi salla ina fata an fahimta ya yi salla wasu malamai suka ce addu'a amma dai a zahiri tun da an ambaci alwala to salla yi ina fata an fahimta bayan ya yi salla sun ma'atal gulama juraiju sai ya sa aka kawo wannan yaron ya zo inda yaron yake ya kalli yaron faƙala sai ya ce man abuka ya gula waye ubanka ya kai yaro a wata riwaya aka ce ya tsikari cikin yaron haka ya ce man abuka ya babus e waye ubanka ya kai wannan jariri ma'ana ya yi jawabi kenan kala sai wannan ɗa ya ce an ra'i wannan makiyayi ai shi ne ubana yanzu kun ga Allah ya barrantar da juraiju kenan kalu banu isra'ila sai suka ce na bini sau ma'ataka e za mu gina maka ɗakin ka ai mun yi kuskure wallahi ba mu san haka al'amarin yake ba ai wallahi kaza ko kun gane jama'a nabni sauma'ataka min zahabin za mu gina maka ɗakin ka da kake bauta da zinare kala sai jureji ya ce la illa min tsinin kuma da shi yadda yake ginin ƙasa za ku mai da shi e ma'ana ba wani zinare a mai da shi ginin ƙasa ko mun fahimta da kyau jama'a yanzu kun ga wannan shine jariri na biyu da ya yi magana a cikin tsumman goyo kenan na farkonsu shine isa na biyunsu shine juraij ina fata mun fahimta annabi sai ya ce wa kanat imra'atun turdi'u ibnan laha min bani isra'il sannan an taba samun wata mata wacce tana tsaune tana shayar da ɗanta matar daga cikin banu isra'ila ta kasance tana shayar da ɗanta famarra biha rajulun rakibun sai wani mutumi yana haye akan abin hawa ya wuce inda take zusharatin yana sanye da kaya na isa da takama da ƙasaita ko kun fahimta jama'a fakalat wannan mata da ta kalli mutumin sai ta addu'a ta ce Allahumma ja'alibni Allahumma ja'alibni mislahu ya Allah ka sanya wannan ɗa ya zama irin wannan mutumi da babban mutum ya wuce Allah ka sanya ɗana ya zama irin shi musan iyaye sukan yi wa ‘ya'yansu haka ku su kalli wani babban mutum sai su ce Allah ka sa ɗana ya zama kamar wani ita ma sai ta addu'a Allah ya sa ɗana ya zama irin wannan fatara ka sadiyaha wannan ɗa yana rike da nonanta yana sha sai ya saki nonan wa aqbala ala rakib sai ya fuskanci wannan mutumi da aka yi addu'a ya zama irin shi faqala sai wannan da ya ce Allahumma la taj'alni mislahu Allah kada ka sanya ni da zama irin wannan mu lura da kyau jama'a yanzu yana shan nono mana yaro ne kankani yayi magana kaji shine yaro na uku kenan ko mun gane da kyau jama'a yace Allah kada ka sanya ni da zama irin wannan sun ma'aƙabala ala sadiha ya masuhu sannan ɗan sai ya dawo ya kama nonon ya ci gaba da tsotsa kala abu huraira abu huraira ya ce ka anni an zuru ilan nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya masu isba'ahu kamar na iya kwatanta muku annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tsotsan yatsar shi yana kwatanta mana yadda ɗan ke tsotsan nonon mahaifiyar shi ko mun fahimta jama'a sun mamarra bi amatin daga nan sai wata mata wato aka wuce da wata baiwa wato aka wuce wannan mata tana sha yadda ɗanta da wata baiwa aka wuce wata baiwa da ita faƙalat sai wannan mata ta ce Allahumma la taj'al ibni mithla hadhi ya Allah kada ka sanya ɗana ya zama irin wannan mata irin wannan baiwa kaskantacciya fataraka sadiyaha haka nan dan ya ƙara sakin wannan nono da yake sha faqala sai yace Allahumma ja'al Allahumma ja'alni mithlaha ya Allah ka sanya ni na zama irin wannan baiwa ka sanya ni na zama irin wannan mata faqalat sai mahaifiyar shi ta kalle shi ta ce lima zak su kai me ke damun ka ne ga babban mutum ya wuce an yi addu'a Allah ya sa ka zama irin shi ka ce a'a ga kuma wata baiwa an wuce da ita kaskantacciya ana dukanta ana kaza an ce kada Allah ya sa ka zama irin ta ka ce Allah ya sa ka zama irin ta kai wani iri ne mana me ya faru ya akai yi jawabi faƙala sai wannan ɗa ya ce arrakibu ai wannan da aka wuce ya wuce mu yana haya akan abin hawa jabbarun minal jababira e azzalimi ne daga cikin azzaluman masu mulki e irin masu kama karya din nan masu girman kai ina fata an fahimta waɗanda babu abin da ya shafe su da addini da mutuntaka ta ɗan adam balle alfarmar Allah da ta manzon Allah ma'ana azzalimi ne amma gashi akan abin hawa gashi da shiga ta ƙasaita gashi da kaza gashi da kaza sai ya ce ai wannan azzalimi ne don haka ba na so a yi min addu'a na zama irin azzalimi ba ko ba haka ba wa hadhihi al'amatu ita kuwa wannan baiwa da aka wuce da ita ana dukanta ya kulu na sarakati banu isra'ila ƙarya suka yi mata suna cewa da ita ta yi sata zanaiti su ne mata ƙage suna cewa da ita kin yi zina mazinaciya walam taf'al amma ko ɗaya ba ba ba ta zina ba ba ta sata ba ma'ana an zalunce ta ne ƙage aka yi mata ma'ana da na zama azzalimi gwara na zama wanda aka zalunta ina fata mun fahimta to yanzu kun ji wannan shine su ne waɗanda suke ‘ya'ya uku waɗanda suka yi magana a cikin tsumman goyo kun ji na farko shine annabi isa kamar yadda waɗannan ayoyin da muka karanta suke tabbatarwa na biyunsu shine sahibu juraij sannan na ukunsu shine wannan ɗa na wannan mata da ta yi fatan ɗanta ya zama irin wannan wato asalin azzalimi sannan ta yi fatan kada ɗanta ya zama wato asalin wannan baiwa kaskantacciya wacce aka wuce da ita ana dukanta ana zaluntarta waɗannan su ne ‘ya'ya guda uku waɗanda suka yi magana a cikin tsumman goyo baya nufin ‘ya'ya ne ƙwaya uku kaɗai don akwai wani hadisi da ya tabbata a cikin sahihu muslim wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba da labari game da kissar ashabul ukhdud kissar ashabul ukhdud wato labarin waɗannan mutane waɗanda aka samu wani azzalumin sarki yasa aka haka ƙatar rami duk wanda ya ƙiyadda da shi a matsayin shi ne Allah sai ya jefa shi wannan rami bayan ya sa an hura wuta a cikin shi wannan kisa tana da tsawo wanda alimamu muslim ne ruwaice ta in ba manta ba wacce tana haɗa ne da kissatul gulam in ba manta ba jama'a kissatul gulam wanda muslim ne ruwaice ta da sauran malamai dan haka malamai suka ce wa qad jaa min hadith suhaibin fi qissatil ukhdud ya zo a cikin hadithin sahabi suhaib wanda alimamu muslim ya ruwaito fi qissatil ukhdud game da kissar waɗannan mutane waɗanda aka haƙa rami aka hura wuta aka yi ta jefa su cikinta annabi ya ce annan ra'atan wata mata daga cikinsu ji a biha litul kafin nar an zo da ita don a jefa ta cikin wuta ala imani ha saboda ta yi imani da Allah wa ma'aha sabi a tare da ita akwai jariri tana ɗauke da shi ko kun fahimta jama'a a wata riwaya wacce ba ta muslim ba aka ce tana ɗauke da wannan jariri yarda'u yana shan nono ko tana shayar da shi a sa'ad da suka zo dab da bakin wannan wuta fataka asat an taqa fiha sai ta ja da baya ta ki ta fada cikin wannan wutan ina fata an fahimta ta ja da baya haka shine taqa'us din fataqa'asat an taqa'a fiha fa qala al-ghulam wannan da da take rike da shi sai yace da ita ya umma ya ke mahaifiyata isbiri fa innaki ala al-haq ki haƙuri mu shiga akan gaskiya kike ina fata mun fahimta ma'ana ki yi haƙuri mu shiga ba komi kina kan gaskiya ne Allah maɗaukakin sarki ka samu dace kun ga wannan na daga cikin wato waɗanda suka yi magana a cikin tsumman goyo yanzu kaga mutum nawa kenan mutane hudu mutane hudu to amma ya tabbata a cikin hadisi ko in ce asari wanda al-imamu ibn abi shayba ya ruwaita a cikin littafin shi al-musannaf yake cewa yara waɗanda suka yi magana a cikin tsimman goyo yara ne guda shida daga ciki ya ambaci waɗannan guda hudu sannan ya ambaci wannan sahibu yusuf kamar yadda wasu malaman tafsiri suke cewa wa shahida shahidun min ahaliha wasu suka ce shahidun min ahaliha wai wani jariri ne aka kawo shi reno gidan sai ya yi shaida cewa ai annabi yusuf ba shi ya nemi matar mai gidan shi ba a wannan riwaya aka ce shi ne ɗa na biyar ɗa na shida kuma game da ƙissar mashita mashita imra'atu fir'aun kamar yadda malaman tarihi suke bayyanawa wanda al'imamul baihaqi a cikin littafin shi wato al'asma'u wa sifat da littafin shi sha'abul iman ya ruwaici wannan ƙissa ta mashita tare da wato mijinta fir'aun cewa wata rana wato tana tsefe ko tana taje kai da wato me yake da suna abin taje kai kum ina fata an fahimta matajin kai sai ya faɗi sai za ta ɗauka ta ce bismillahi sai wata ‘ya daga cikin ‘ya'yan fir'auna sai ta ce wane ne wannan da kika kirayi sunan shi sai ta ce ubangiji na kuma ubangijinki kuma ubangijin wato wanda ya halice mu gaba daya wato ubangijin ubangiji wanda ya halitta mu gaba daya sai ta ce dama kina da wani ubangiji banda fir'auna sai ta ce kware da gaske da ta tafi ta faɗa ma fir'auna yasa aka zo da su aka zo da ita ya tambaye ta kina da wani ubangiji ta ce kware kuwa ubangiji na kuma ubangijinka sai yasa aka kawo wato wani wato kamar kasko wanda yake cike da mai aka saka sai da ya tausa sai aka taho da ita da ƴaƴanta aka ce ko dai ki yadda fir'auna ne ubangiji ko a saka ki ce da ƴaƴanki tace bata yadda ba ma'ana ita tana nan akan ra'ayinta Allah ne ubangiji aka saka ɗanta na farko na biyu har sai da aka zo kan na ƙarke za a saka shi a cikin wuta sai ta ce tana da wato wani alfarma ya ce ta faɗi alfarmarta ita ce ita tana fatan idan an saka waɗannan ‘ya'ya ita ma a saka ta don ya zama ƙasusuwansu suna tare a haka za a tashe su a ranar alkiyama to malamai suka ce wannan ɗa na daga cikin ‘ya'ya waɗanda suka yi magana a cikin tsimman goyo sai dai wannan riwaya ta al'imamu ibnu abi sheba riwaya ce mursala riwaya ce mursala malamai suka ce ba a hujja da ita ina fata mun fahimta hadisan da suka tabbata hadisan bukhari ne da muslim da hadisin imamu ahmad wato game da waɗannan wato cewa mutane hudu ko ‘ya'ya hudu su kaɗai ne suka yi magana a cikin tsumman goyo ina fata da ma mun fahimta wannan shine ma'anar fassarar waɗannan ayoyi da Allah maɗaukacin sarki ya ce, Izkalatil mala'ikatu, ya Maryamu inna Allah yi bashiruki bi kalimatin min husmuhul Masihu Isa ibn Maryam, wajihan fi duniya mai matsayi ne a nan duniya, wal akhira sannan mai matsayi ne a lahira, wa minal muqarrabin kuma yana daga cikin waɗanda suke na kusa da Allah, wa yukallimun nasa fil mahdi. kuma zai rika yi wa mutane magana a cikin tsimman goyo wa kahalan sannan zai yi wa mutane magana bayan ya girma wa minas salihin kuma yana daga cikin mutanen kirki waɗanda suke salihan bayi wata matsala da ya kamata mu tattauna ta kafin mu wuce maganar da annabi isa ya yi amincin Allah maɗaukacin sarki ya tabbata a gare shi a tsimman goyo shin ya yi magana ne so ɗaya daga nan bai ƙara magana ba har sai da ya kai lokacin da ‘ya'ya suka fara magana ko kotun yana jariri ya yi ta magana ya yi ta magana har ya kai lokacin da ‘ya'ya suke magana jama'a kun fahimci matsalar ma'ana akana kalamuhu sa'atan wahida ثم لم يتكلم حتى بلغ مبلغ النطق أو كان يتكلم دائما في المهد حتى بلغ إبان الكلام معنى shin yana ta magana ne ya ci gaba da magana ne wasu malamai sun yi kaice haka kamar su al-Imam Sa'alabi a cikin tafsirin shi da wasu malamai waɗanda ba su faye kula da riwayoyi da za su rika kawowa waɗanda za su rika fassara ayoyin alkur'ani da su ba cewa ai annabi isa ya ci gaba da jawabi ya ci gaba da magana har ma ta kai yana magana da mahaifiyar shi a sa'ad da take shayar da shi sa'alabi har sai da yi ruwaito wasu maganganu da isa suka rika yi da shi da mahaifiyar shi wannan maganar jama'a ba daidai ba ce kuma babu wasu malamai wato waɗanda suka ambata ma wannan magana wani dalili ingantacce daga sahabbai balle daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don haka magana cewa annabi Isa tun da ya yi magana waɗannan ayoyi da muka karanta to daga nan kuma bai ƙara magana ba har sai da ya kai shekarun yin magana wannan ita ce magana da mafi yawancin malaman salaf suke a kanta ka je ka duba littafin albaharul muhim tafsirin al'imamu abu hayyan al'andalusi Allah maɗaukakin sarki ka gafarta mushi ta sannan kamar yadda muka bayyana a cikin wannan aya malamai suka ce wa fihi dalilun ala nuzuli isa akhirar zamani wannan ayar dalili ne akan cewa annabi isa zai sauka a ƙarken zamani ma'ana annabi isa zai dawo annabi isa zai dawo ya kamata mu san wannan jama'a lallai annabi isa zai dawo wannan ita ce aqidar kamar yadda hadithin muslim hadithin sahabi nawas ibn sam'an yace annabi ya ce a cikin dogon hadithin thumma yanzilu isa ibn maryama indal manarati albayda daga nan sai annabi isa dan maryam ya sauka a tsakankanin waɗannan manara wato manara wannan manara fara wato wacce take dauke da farin fenti yace idza ta'ata ra'sahu wato idan ya daga kanshi zaka ga kamar ruwa ne ke sauka ina fata mun fahimta yace yana dafe da fukafukan mala'iku a haka zai sauka ya nemi dujal sai ya kashe shi wannan na nuna mana annabi isa zai dawo kaga wa yukallimun nasa fil madi wa kahalan din kenan mana zai magana da su a halina wato asalin kahalar bayan ya girma wannan albishir da Allah maɗaukakin sarki ya yi wa mahaifiyar annabi isa maryamu salam Allah maɗaukakin sarki sai ya ba da labari maganar da maryamu ta yi wato amsar ko kuma maganar da ta yi bayan bishara da mala'iku suka yi mata Allah maɗaukakin sarki a aya ta arba'in da bakwai ya ce قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قالت رب أنا يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون قالت سي مريم تشي رب يا أبنجي أنا يكون لي ولد تيا يا زائي نسامتا تيا يا زائي لا يكسن غريني ولم يمسسني بشر gashi wani namiji bai taba kusanta ta ba wato namiji bai kusance ni ba da nufin saduwa lam yamsasni basharun a wannan ayar haka Allah madaukakin sarki yace lam yamsasni basharun wani namiji bai taba kusanta ta bai taba taba ni da nufin saduwa ba malamai suka ce yamsasni almasu ana ana nufin aljima'u ma'ana wani namiji bai taɓa kusanta ta da nufin ya sadu da ni ba namiji na aure aure na halaliya ko kuma wato namiji bai taɓa taɓa ni ba ko da da sashenci da sakarci ina fata mun fahimta kamar yadda wata aya ta bayyana cewa anna yakunu li waladun ko kuma wato da aka yi mata bishara ta ce ta ya za a yi na samu ɗa wato ni ba mace mai aure ba kuma ni ba karuwa ba walam aku baghiya ko kun fahimta jama'a dan dama ana samun ɗa ta ɗayan hanyoyi biyu ne in ma dai mace ta yi aure don haka ta zo da ɗa wanda yake da uban shi ma'ana wanda aka san uban shi in ma kuma ta tafi garin shashanci ta taho da ɗa ko ba haka ba to yanzu an yi mata albishir ita ba gashi tana da miji ba ma'ana ta ya za a yi ta samu ɗa namiji bai taɓa kusantar ta ba saduwa ba ta taɓa aure ba ma'ana tana mamaki ya za a yi na samu ɗa tana tambaya ya za a yi na samu ɗa kala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce kazalikillahu ya ma ya sha ai kamar haka al'amarin Allah yake ya ma ya sha haka Allah maɗaukacin sarki ke halitta abin da ya so, ya halitta wanda ya so. Iza qada amran idan Allah maɗaukacin sarki ya nufi wato asalin hukunta wani al'amari, idan Allah ya nufaci zartar da wani umarni, fa inna ma ya lahu, Allah maɗaukacin sarki cewa yake da wannan abu kun zamo fa ya kunu nan take abin nan sai ya zamo, ba tare da gaddama ba. ba tare da wato asalin jinkiri ba nan take wannan abu sai ya kasance kamar yadda Allah maɗaukakin sarki ya nufaci ya kasance kun ga a cikin wannan kissa ta Maryamu alaiha salam Allah maɗaukakin sarki ce kazalikillahu yakhluqu ma yasha kamar haka Allah ne ke halitta wanda ya so amma a kissar Zakariya sai ce kazalikallahu ko kazalikallahu yaf'alu ma yasha can ya fa'alu ma ya sha nan ya ma ya sha malamai suka ce ya fa'alu ma ya sha a ƙisar zakariya Allah yana aikata abin da ya so aka yi amfani da fi'ili wato aikatawa ya fa'alu yana aikatawa don annabin Allah annabi ya haya Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddar samuwar shi ta tsakanin uwa da uba sai dai uwar da uban sun tsufa ko ba haka ba to Allah yana aikata abin da ya so tare da tsufa sai ya samar da ɗa ko ba haka ba to amma anan Allah sai ya amfani da ya wato yana halitta wanda ya so wannan ke nuni akan ashe annabi isa halitta shi Allah ya yi ashe shi ma halitta ne kamar yadda sauran halittu suke ba ɗa ne kamar yadda kiristoci suka ce ba ba kuma Allah ne abin bauta kamar yadda suka ce ba bal huwa khalqun min khalqillahi ta'ala halitta ne daga cikin halittun Allah madaukakin sarki mana bai cancanci ilahiya ba bai cancanci a bauta mishi ba bai cancanci matsayai da kiristoci suka ɗauko suka bashi matsayi na Allah ba ba ɗa ne na Allah ba ba Allah ba ne kuma ba ɗayan alloli uku ba ne bal halitta ne kamar yadda sauran halittun Allah suke ya khluqu ma ya sha ina fata da ma mun fahimta malamai suka ce a cikin wannan ayar akwai mayar da martani akan kiristoci dan me kuke bauta wa wanda yake halitta ne daga cikin halittun Allah kaga kazalika kazalikillahu yakhluqu ma yasha kamar haka Allah yake halitta abin da ya so, idza qada amran idan Allah ya nufi wani al'amari, fa inna ma ya ƙulu lahu kun fa ya kun, al'amarin nan yakan kasance ne, Allah yakan ce da wannan abu kun kasance fa ya kunu sai ya kasance. Haka halittar annabi Isa take, haka halittar dukkanin wato asalin ‘yan Adam da sauran halittun Allah yake, kamar yadda Allah maɗaukacin sarki ya ce, بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون كاغا الأمر الله هكا يكي duk abin da Allah ya nufaci ya kaddare shi ya samar da shi ya umarce shi Allah sai ya umarce shi nan take wannan abu sai ya kasance don haka kenan wannan lafazi na kun da yake kalma na Allah maɗaukacin sarki shine sanadin samuwar annabi isa kamar yadda muka ambata a waccan ayar cewa inna allaha yubashshiruki bi kalimatin Allah ya nemi ki albishir da wani ɗa da za ki samu ta sanadin wata kalma wata kalma ce ita ce kalma ta kun fayakun ina fata mun fahimta wannan kalma kun fayakun yadda ka ji fassarar ta haka take a zahiri babu wani abu ƙarƙashinta Allah in ya nufaci wani al'amari umarni yake bai wa al'amarin kasance nan take sai ya kasance babu wani sirri da ke cikin ƙarƙashin wannan kalmar da bokaye da matsafa suke cewa ai wane yana da kun fayakun wane yana da asararu kaza wane yana da wani sirri wato shi abin shi kamar yankan wuka ne ai yankan reza mai kaifi wannan kun fayakun asararu da bokaye suke bayarwa jama'a tsafi ne Allah kaɗai ke da kun fayakun jama'a babu wani mai kun fayakun in ba Allah ba har annabawa ba su da shi jama'a eh annabawa ba su da shi kun fayakun ta Allah ce ina fata mun fahimta dan haka matsafa ku ji tsoron Allah ku tuba eh kun fayakun tsafi kuke sai ku ce kun fayakun eh tsafi ne tsafi kuma haramun ne Allah madaukakin sarki ka sa mu dace a aya ta 48 Allah madaukakin sarki sai ya ci gaba da bayyana mana matsayi da darajoji da ya baiwa wannan da da ya wato maryamu albishir da cewa za ta samu Allah ce wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil kuma Allah madaukakin sarki zai sanar da shi alkitaba zai sanar da shi alkitab malamai suka ce alkitabu ana nufin alkitabatu wal khaf ma'ana Allah zai sanar da shi rubutu wato da zane Allah zai koyar da shi zai sanashe shi rubutu haka wasu malaman tafsiri suka ce kamar su al-Imam Ibn Jarir ne Tabari alkitabata suka ce ai alkitabatu alkitabu ai alkitabatu wal khaf wato Allah zai koyar da shi rubutu wasu kuma suka ce a Allah zai sanar da shi wasu littattafai waɗanda Allah maɗaukakin sarki ya saukar banda a taura ina fata mun fahimta wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata haka aka samu wato asalin wasu malamai suna karantawa yu'allimuhu alkitaba Allah zai sanar da shi alkitaba an samu wata wato asalin riwaya daga wasu malamai waɗanda suke makaranta alkur'ani suna karanta wa yu'allimuhu alkitab sai su ce wa nu'allimuhul kitab ma'ana yu'allimuhul kitab da ya'un sai su karanta da nunun a madadin ya'un su ce wa nu'allimuhul kitab kaga wa yu'allimuhul kitab kaga yadda Allah ne ya halitta shi kuma shi zai sanar da shi littafi ko rubutu wa nu'allimuhul kitab wannan kuma iltifati ne ma'ana Allah madaukakin sarki yana cewa mu ne mu muka sanar da shi rubutu ko mu muka sanar da shi wato ilimi na littattafai da muka saukar ina fata mun fahimta wal hikmata kuma mu muka sanar da shi al hikma al hikmatu malamai suka ce as sunna kamar yadda aka samo asali daga katada ɗaya daga cikin tabi'ai Allah ya gafarta mishi yace ai as sunna allati yuhiha Allahu ilaihi min ghairi kitabin ma'ana hikima da sunna wacce Allah madaukakin sarki yake yi wa annabi Isa wahayinta banda injila ma'ana injila daban to kuma hikima da as-sadadu fil qawli wal amal da hukunci da Allah madaukakin sarki yake dora annabi Isa akai malam katada yace ita ce al-hikmatu anan ina fata mun fahimta haka aka samo daga mafi yawancin malaman tafsiri cewa idan aka faɗi alkitabu aka biyo baya da alhikma to sunna ake nufi ina fata jama'a mun fahimta wa yu'allimuhu alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil sai Allah ya ce mi
ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين
Allah ta'ala ya ce wa rasulan ila bani Isra'il, kuma mun sanya shi ya zama manzo abin aike zuwa ga banu Isra'il, ‘ya'yan Isra'il, shi ne annabin Allah annabi Yaqub alaihi salam. Ma'ana mun sanya annabi Isa ya zama rasulan ila bani Isra'il, manzo ne ɗan aiken Allah ne ila bani Isra'ila zuwa ga ‘ya'yan Isra'il, ‘ya'yan annabi Yaqub, amincin Allah maɗaukacin sarki ya tabbata a gare su. Malamai suka ce lafazin rasulan wato afafi ne akan waɗancan kalmomi waɗanda aka gabatar tun a farkon karatunmu na yau cewa wajihan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin wato wajihan suka ce hal ne ai hala kaunihi wajihan to sannan wa yu'allimuhu alkitab wa yukallimu nasa nan ma hal ne wato jumla ce fi'liya amma tana mahalli ne na nas wato hal ai wa yukallimu nasa ai hala kaunihi mutakalliman lahu wa yukallimu nasa fil mahdi wakalan wa hala kaunihi min as-salihin ko mun fahimta jama'a to sannan nan ma wa rasulan kaga wajihan wa yukallimun nas wa min salihin wa rasulan ina fata mun fahimta ma'ana mun aiko shi a matsayin manzo ila bani isra'ila zuwa ga 'ya'yan isra'il wato waɗannan annabawa na banu isra'il wanda littafin ƙarke da aka saukar musu shine at-taura littafin annabi musa saƙon da aka aike shi zuwa gare su shine anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum lallai ni inji annabi Isa qad ji'tukum lallai nazo muku bi ayatin min rabbikum da ayoyi waɗanda suke tabbatar da gaskiyar annabtata ayoyin nazo muku sune min rabbikum daga gurin ubangijinku ayoyin da suke tabbatar da annabtata cewa lallai ni manzon Allah ne zuwa gare ku anni akhluqu lakum min at-tayr ka hay'ati at-tayr lallai ni zan rika suranta muku wato akhluqu lakum zan rika suranta muku ai usawwiru lakum zan rika suranta muku min at-tini ta hanyar ne amfani da ƙasa ko laka ko yumbu ina fata mun fahimta ma'ana ƙasa mai danko na suranta muku ta zama ka hai'ati tsairi kamar surar tsuntsu na mutum mutumin tsuntsu an fahimci mutum mutumi ai jama'a wato na suranta na hada tsuntsu wato asalin na laka ko na ƙasa anni akhluqu lakum zan rika suranta muku min at-tin ne amfani da ƙasa na suranta muku ka hai'ati tsair na suranta wani tsuntsu wato na suranta mutum mutumin tsuntsu fa'anfuku fihi sai na yi busa a cikin shi na yi tofi a cikin shi shi ne an nafhudin na yi busa a cikin wannan mutum-mutumi fayakunu fahiran bi iznillah sai su zama tsuntsaye da izinin Allah na suranta mutum-mutumi daga ƙasa na busa sai ya zama mai rai kuma ya tashi ya tafi da izinin Allah wa ubri'ul akmaha kaga wannan ai aya ce ko ba aya bace jama'a ka suranta mutum mutumi ka busa mishi numfashin ka sannan ya tashi ya zama mai rai kuma ya tashi ya tafi a wata riwaya ta kira'ar alqur'ani aka ce fa yakunu ta'iran bi iznillah sai su zama tsuntsaye kaga fa'ir wato tsuntsu mai tashi wato ismul jinsi tsuntsaye kenan ina fata mun fahimta ma'ana a suranta guda a busa mishi rai sai tsuntsaye da yawa su tashi masu rai kaga wannan ai aya ce mai girma anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum din kenan wa ubri'ul akmaha kuma zan rika warkar da wato asalin al'akmaha makafi zan rika warkar da su in na shafa su sai su warke in ne musu addu'a sai su warke malamai suka ce al'akmaha shine malla yubsiru lailan wa naharan wanda bai gani gaba daya ma'ana a haka aka haife shi dindim ma dindim kamar yadda ake cewa bai gani da daddare bai gani da rana bai ma taɓa ganin komi ba shine al'akma ku kun gane jama'a an samu wasu malamai sun fassara al'akma kamar mujahid cewa man yi busiru naharan wala yi busiru lailan wanda yake gani da rana amma bai gani da daddare ma'ana idan rana ta zai gani idan dare ya yi to bai gani mana idan almuru ta zo bai gani kaga kamar masu cutar dindini kenan ko mana kaga kamar kaji kun san kaji in yamma ta ai ba sa gani ko za ka ga su yi ta duru-duru haka to shi ma in yamma ta sai ga baya gani wasu suka ce wannan shine al'akma wannan fassara an samo ta daga tabi'i mujahid ibnu jabar to amma mafi yawancin malaman tafsiri jumhur ɗinsu sun tafi akan al'akma shine manwuli da a'ama wanda aka haife shi makaho kaga kam wanda aka haife shi makaho warkar da shi ablagu fil aya tafi kaiwa matuƙa gurin bayyanar da aya alama mu'jiza da ke bayyana gaskiyar annabtar annabi isa ko ba haka ba don haka wa ubri'ul akmaha zarka warkar da al'akmaha makafi wal abrasa da waɗanda suke da cuta ta mele Allah ya sa an fahimci mele jama'a cuta ta zabaya ayan san zabaya ko wato wannan fari da yakan bayyana a cikin wato wasu gaɓoɓi na mutum mutum ya zama fari sal ɗin nan wanda shi ba bature ba shi ba balarabe ba ka gan shi fari sal har gashin shi ya zama ja wannan cuta ce waɗanda ke ɗauke da waɗannan cuta su ake kira da zabaya ai an fahimta ko ko kuma a ce cutar mele mele dan tana farawa daga mele sai ta zama zabaya dan mele din wato takan fara ne kamar wato kwabo haka a wani sassa daga cikin sassanin jikin mutum takan yi girma tana girma idan ta mamaye jiki gaba daya sai a kira ta zabaya ko ba haka bane to wannan cuta ta mele eh to wa ubriul abrasa ko wannan karatu ne da ba shi da isnadi e karatu ne ba isnadi cewa wai ana haihuwar zabaya ne idan aka sadu da mace a sa'ad da take al'ada wannan babu wani dalili akan haka jama'a ba kuma ya nufin saduwa da mace a sa'ad da take al'ada daidai ne a haramun ne ina fata an fahimta to cewa kuma wanda aka haife shi zabaya to an sadu da uwar shi a sa'ad da tana al'ada ne sai ta ɗauki cikin shi wannan magana ba daidai ba ce jama'a wallahu alam wa ubri'ul akmaha wal abrasa kuma zan rika warkar da al'akmaha makafi wal abrasa da waɗanda suke wato da cuta ta zabaya ko cuta ta mele wa uhyil mauta bi iznillah kuma zan rika tada matattu zan rika rayar da su amma duka da izinin Allah kaga duka da izinin Allah wa uhyil mauta bi idnillah wasu malaman tafsiri suna ambata cewa annabi Isa bai rayar da wato asalin mutane masu yawa ba sai mutane hudu waɗannan riwayoyi ne duka banu Isra'ila ne jama'a ba su da gaskiya ba ba gaskiya bane Isra'iliyat ne kawai cewa ya tayar da wata ya tayar da wani ya tayar da wani sai waɗannan banu Isra'ila suka ce ai kana ta da waɗanda ba su daɗe da mutuwa ba ne watakilma ba mutuwan suka yi ba kawai sa'a ka cika ta da su tayar da wato ɗan annabi nuhu mana tun da gashi tsawon zamani ya daɗe da rasuwa aka ce sai ce dulluni ala kabari ku tuna- ku nuna min kabarin shi aka nuna ya je ya tashe shi da ya tashi sai ya ga kanshi da furfura ya ce kai ya aka yi ka samu furfura gashi a zamanin ku ba furfura sai ya ce ina ai kiran da na ji kamun ne sai na zaci alkiyama ce to ita kuma kiyama ita yauman ce ya ja'alul wildana shi ba bai rana ce da take sa jariri ma ya furfura shi yasa kaga furfurar ta fito don haka sai aya- ya juyo ya kalli banu isra'ila ya ce to ku ku yi imani da shi annabi ne daga gurin Allah bai sai koma ya mutu wannan isra'iliya ce jama'a la'ana Allahu man iktara'aha wanda ya kage ta Allah ya tsine mushi babu wani abu da ya zo kamar haka jama'a a cikin sunna cewa ya tabbata cewa wai annabi Isa ya rayar da da da- ko ya aribu dan kahban ko samu ibnu nuhu suke cewa waɗannan duka riwayoyi ne na ƙarya jama'a riwayoyi ne na ƙarya in ka je ka ɗauki tafsiran su sa'alabi to tafsirai ne da suna tafe ne ba su da linzami jama'a sai kai a hankali na fata an gane ƙissoshi ne ka ji ga su nan ba kai ba kan gado haka dan dai Allah ce wa uhyil mauta bi iznillah kuma ina ta da matattu da izinin Allah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna kuma ina labarta muku ina ambata muku ina ba ku labarin abinda kuke ci wa ma tadakhiruna fi buyutikum da abinda kuke taskancewa ku adana shi a cikin gidajenku mana annabi isa yana ba su labarin bai suka ci mana da in ka zo sai ce ka ci kaza ka ci kaza ka aje kaza da kaza a cikin sto ɗinka ina fata an gane shine wa unabbi'ukum bima ta'kulun ina labarta muku abinda kuke ci wa ma tadakhiruna fi buyutikum da abinda kuke adanawa ku boye ku taskance a cikin gidajenku waɗannan gaba ɗai annabi isa yakan yi su ne yana yin su ne a matsayin ayoyi da suke mu'ujiza a gare shi waɗanda suke tabbatar da gaskiyar shi shi manzo ne daga gurin Allah waɗannan abubuwa da annabi isa ke fas ke ba su labari ababe ne da allamahullahu iya Allah ne maɗaukakin sarki ya sanar da su Allah sai ya ce inna fi zalika lallai a cikin haka ma'ana waɗancan ababe da aka ambata ayoyin can da Allah maɗaukacin sarki ya bani lalle a cikin haka akwai la'ayatan lakum lalle aya ce mu'ujiza ce bayyana a gare ku ku banu Isra'il in kuntum mu'minin matukar ku dinnan masu imani ne matukar ku dinnan kun gazgata ni cewa ni manzo ne daga wurin Allah yanzu kun ji waɗannan labarai da Allah maɗaukacin sarki yake asalin baiwa annabi yana faɗa ma waɗannan kiristoci na najiran tafasil game da kissar maryamu da ɗanta annabi isa da abin da ya faru tsakanin shi da banu isra'il kun ji waɗannan ayoyi waɗanda muke karantawa da waɗanda za su biyo bayansu za su ci gaba da bayyana mana waɗannan wato asalin hukunce-hukunce waɗanda ke ƙara gasgata mana gaskiyar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma wannan yana nuna mana wato yankewar hujja da dalili ga waɗannan kiristoci waɗanda bayan annabi ya karanta musu waɗannan ayoyi ya buƙaci da su musulunta suka ce ai su tuntuni sun musulunta saboda shegen girman kai irin na kirista jama'a suka ce ai su tuni sun musulunta mun musulunta kafin kai Muhammadu yace a'a ba ku musulunta ba ku musulunta suka ce mun musulunta mun ma riga ka musulunta kaji sun riga manzon Allah musulunta shikenan Allah madaukakin sarki sai ya umarci manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da azo ayi mubahala azo ayi mubahala a zo a tsine wa wanda yake kan addinin ƙarya za mu zo mu karanta ayoyi annabi ya buƙaci da su taho da danginsu a zo a yi mubahala bayan sun koma suka keɓe suka tattauna suka nemi shawarar shugaba daga cikinsu yaya kake gani shin mu yi mubahala da muhammad ya kalle su ya ce ku kun san wannan annabin gaskiya ne idan kuka yi mubahala da shi to ba ku ba har ƴaƴanku ba za su kai labari ba don haka in ko kun zaɓi ku zauna akan addininku ba za ku bi shi ba to kada ku yi mubahala da shi ku yi sallama da shi ku rabu da shi ku nemi ya aiko da wani daga cikin sahabban shi cikin mu mu kiristocin najiran da zai rika yi mana hukunci da zai rika wato asalin karɓar jizya a hannunmu shi kenan sai suka haɗu akan wannan shawara akan cewa ba za su yi mubahala da manzon Allah ba suka tashi suka koma bayan kwana biyu annabi ya ce da su kafin su tafi la'abu'ufanna alaikum aminu hazihi al'umma wato zan aika muku wanda yake amintacce daga cikin amintattun wannan al'umma daga karke annabi ya aika musu sahabi abu ubaida ibn al-jarrah don ya zama mai hukunci mai karɓar jizya a tsakaninsu a haka wato asalin suka zauna har lokacin da Allah maɗaukacin sarki ya ƙaddari ijila'insu wato korarsu daga asalin garurukansu da inda suke kamar yadda za mu zo mu ji a wasu ayoyi waɗanda suke can surorin ƙasa a cikin alkur'ani suratul hashiri da sauran surori makamantan waɗannan don haka aƙalla dai muhalli shahid waɗannan ayoyin suna ƙara bayyana mana gaskiyar da'awar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiyar musulunci ta yadda ga alƙur'ani na sauka yana ba da labarin annabi isa yana bai wa wato kiristoci labarin annabi isa ba tare da annabi ya taɓa karanta wani littafi ba ba tare da ya taɓa karatu a hannun wani malami daga cikin malamansu ba ba tare da annabi ma ya taɓa fita daga cikin jaziratul arabi ba wannan na ƙara nuna mana gaskiyar abin da annabi ya faɗi ina fata jama'a mun fahimta sallallahu alaihi wa alihi wa sallama don haka dai kun ji wannan aya Allah maɗaukakin sarki ya ce wa rasulan ila bani isra'ila anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum anni akhluqu lakum min at-tin ka hay'ati at-tayr fa anfukhu fihi fayakunu tayran bi idhnillah wa ubri'u al-akmaha wal abrasa wa uhyi al-mauta bi idhnillah wa unabbi'ukum bima ta'kuluna wa ma tadakhiruna fi buyutikum inna fi zalika la'ayatan lakum in kuntum mu'minin wannan ayar Allah ya bada labari game da Annabi Isa amma a wata aya a suratul Ma'ida Allah madaukakin sarki ya bada labari ne a madadin yana mai tunatar da Annabi Isa ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya mishi da mu'jiza da Allah ya tabbatar a hannun shi ga banu Isra'il a inda Allah ya ce yau mai yajima Allahun rusula sai ya kulu ma za ujibtum qalu la ilma lana innaka anta allamul ghuyub idh qala Allah ya Isa ibn Maryam adhkur ni'mati alayk wa ala walidatika idh ayyatuka bi ruhil qudus idh ayyatuka bi ruhil qudus tukallimu an-nasa fil mahdi wa kahala wa idh allamtuka al-kitaba wal hikmata wat tawrata wal injil وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير فتنفخ فيه فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص وتحيي الموتى بإذني haka har zuwa ƙarshen wannan ayar kun ga ayar a nan Allah yana tunatar da annabi Isa ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya mishi ta hanyar ƙarfafa shi da mala'ika Jibrilu shine wa ayyadnahu bi ruhil qudus ko mun fahimta da kyau jama'a to ba su kenan ni'imomin da Allah madaukakin sarki ya mishi ba Allah madaukakin sarki ya aiko shi dan ya zama shari'ar da zai zo da ita tana mai sassauta shari'ar da ta gabace ta Allah madaukakin sarki ya ce wa musaddiqan lima baina yadayya min at-taura
ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون ومصدقا لما بين يدي من التوراة kuma ni Allah ya aiko ni idan na zama mai gazgata abin da ya gabace ni na attaura ma'ana Allah maɗaukacin sarki ya aiko ni da saƙo saƙon yana gazgata saƙon attaura da ta gabaci wannan asalin wahayi da Allah maɗaukacin sarki ya mini na injila wannan na daga cikin manufar aiko ni zuwa gare ku ya ku banu Isra'il wali uhilla lakum kuma Allah ya aiko ni dan na halatta muku ba'dal ladhi hurrima alaikum wani sashi na al'amuran da aka haramta a kanku ma'ana shari'ar annabi Musa tana cike da tsauri tana da ɗan zafi tana da zafafawa ku kun fahimta jama'a saboda banu Isra'ila sun mu'amalanci Allah da taurin kai Allah sai ya mu'amalance su da yadda suka mu'amalance shi shi yasa Allah maɗaukacin sarki ya asalin sanya musu shari'a shari'ar su ta zama tana da tsanani ina fata an fahimta da Allah ya aiko annabi Isa sai ya sassauta musu wasu al'amuran da a cikin shari'ar annabi Musa Allah maɗaukacin sarki wato asalin ya haramta musu shi ne sai ya sassauta ya halatta musu ya halatta musu abin da aka haramta musu shine wali uhilla lakum don na halatta muku ba'd alladhi hurrima alaikum wasu al'amura ko wasu abubuwa da aka haramta akan ku waji'tukum bi ayatin min rabbikum kuma nazo muku da aya mu'jiza daga gurin ubangijinku mu'jiza da ke nuni akan gaskiya cewa ni daga gurin Allah nake fattaqullaha ku tsoraci Allah ku bi umarnin shi wa ati'un ku bi ni ku yi mini da'a da biyayya Allah sai ya ce inna Allah rabbi إن الله ربي وربكم فاعبدوه نعم هذا صراط مستقيم أكركي دي النبي إيسى ya faɗa wa banu Isra'ila da su da mutanen shi ya ce, Inna Allah rabbi, lallai Allah shi ne Ubangijina, wa rabbukum kuma shi ne Ubangijinku fa'abduhu ku bauta mashi shi kaɗai, kada ku haɗa shi da wani wurin bauta. Kunga wannan ita ce shaidar annabi Isa da ke ƙara tabbatar da bai ce wa al'ummar shi su bauta mashi ba, bai ce su riƙe shi a matsayin ɗa ba a wurin Allah, bai ce su mai da shi abin bauta ba, cewa ya yi su bauta wa Allah Ubangijin shi kuma Ubangijinku. don haka annabi isa bai ce a bauta mushi ba ya ku kiristoci masu bautar isa ku ji annabi isa bai ce a bauta mushi ba babu inda isa ya ce a bauta mushi hatta a cikin littafin ku injila ga shaida a cikin alkur'ani wanda alkur'ani musaddiqan lima baina yadayhi yana gazgata littattafan da suka gabace shi ne kunga wannan ita ce shaida da annabi isa ya cika shaida ita inna allaha rabbi lalle Allah shine ubangiji na wa rabbukum kuma shine ubangijinku fa'buduhu ku bauta mishi hadha siratun mustaqim wannan ita ce hanya madaidaiciya ita ce hanyar Allah ita ce hanyar da duk wanda ya bita to zai fike a gidan aljanna kun ga a cikin wannan aya ta suratu ali imran ita ce shaida ta annabi isa kamar yadda ita ce shaida ta annabi isa a cikin ayar suratu maryam inna allaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim nan ma inna allaha rabbi wa rabbukum fa'budu hadha siratun mustaqim wannan ita ce shaidar annabi isa bai yadda a bauta wa wani allah ba bai yadda a bi shi ba bai ma'ana bai yadda a bi shi a matsayin allah a bauta mishi ba a'a ya yadda kuma ya idar da saƙon Allah na abauta wa Allah shi yasa a ranar alkiyama Allah maɗaukacin sarki zai tambayi annabi Isa ya ce da shi a an ta kulta linnasi ta wa ummiya ilahaini min dunillah kai ne ka ce da mutanenka su riƙe ka da kai da mahaifiyarka alloli biyu su riƙa bauta muku koma bayan Allah kala annabi Isa sai ya ce subhanaka sarki ya tabbata a gare ka ya Allah ma ya kunu li an aqula ma laysa li bihaq bai dace ba haƙƙi na bane na faɗa abin da ba da haƙƙi a kai haƙƙin bauta ba tawo bace taka ce dan me zan nema in kul in kuntu qultuhu faqad alimta in na faɗa Allah ka sani ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ma qultu lahum illa ma amartani bih an i'budu Allah rabbi wa rabbakum an i'budu Allah rabbi wa rabbakum ku bauta wa Allah ubangiji na kuma ubangijinku wannan ita ce shaida ta annabi Isa to zamu zo mu ji a ayoyin gaba shin banu Isra'ila sun bi Isa a matsayin manzo daga cikin manzannin Allah sun bauta wa Allah shi kadai ma'ana sun yi wa annabi isa da'a sun yi ma Allah biyayya to za mu zo mu ji a cikin ayar da za mu tashi nan gaba insha Allah ta'ala a fadin Allah da ya ce falamma a hassa isa minhumul kufur qala man ansari ila Allah qala al hawariyuna nahnu ansarullah amanna billahi washhad bi anna muslimun da ya gano ba su imani ba sun yi kafirci sai ya nemi mataimaka cikin banu isra'il ya nemi mataimaka Allah sai ya samar mishi da hawariyawa haka annabi ya faɗi a cikin hadisi ya ce likulli nabiyin hawari wa hawariya annabi sai ya faɗi sunan wani sahabi az-zubair ibn al-awwam ina fata da ma mun fahimta Allah madaukakin sarki ka samu dace nan ya kamata mu kwana sai Allah madaukakin sarki ya kai mu mako mai zuwa sai mu dora mu ci gaba daga inda muka tsaya muna fatan abubuwan da muka faɗi na daidai Allah ka ba mu lada abubuwan da suka faɗo cikin kalmomin mu na kure ko karancin ilimi ko tuntubar harshe Allah ka yafe mana Allah ka tabbatar mana da ladan su muna fatan Allah ka gafarta wa malam albani Allah ka ji kanshi ka ɗaukaki darajojin shi Allah ka yafe mishi kusakuran shi Allah ka yayyafin rahama akan kabarin shi Allah ka shigar da shi aljanna ka nisanta shi daga wuta waɗannan ayyuka da alkhairai da ya gabatar wa Allah ya gabatar wa musulunci na ginin makarantu da gurare muna fatan Allah maɗaukakin sarki ka sanya mishi a cikin mizanin shi na kyawawan ayyukan shi Allah ka tsare mishi su, su da tsarewar da kai wa addininka na musulunci Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya Allah ka shigar da mu aljanna ka nisanta mu daga wuta zan saurara a nan ɗake wa kowa fatan alkhairi yadda muka haɗu a nan Allah ka haɗa huskokinmu a gidan rahama subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh